إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu daman halarta majalisinmu na karatun ahalari a nan masjidul burhan a wannan rana ta alhamis bakwai ga watan sha'ban hijira alif da ɗari hudu da talatin da takwas ya zo daidai da hudu ga watan hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha bakwai muna karatu littafin ahlari wallafar al'allama al'imam abdurrahman al'akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a karatunmu da ya gabata wancan sati mun yi karatu a kan fasalin da malam ya ƙulla shi don yin tambihi dangane da halaye waɗansu halaye guda bakwai waɗanda ake yin sallah a kansu bisa sharaɗin jerantawa wadda waɗannan halaye malam ya ambata mana guda hudu wajibi ne a jera su guda uku kuma jera su ɗin ba wajibi ba ne sai dai haka ake so yau kuma za mu tashi a ina kenan za mu tashi sabon fasali shi kuma wanda yake magana akan qada'ul fawaid rama sallolin da suka kubuce asali musulmi shine ya sauke faralin sallarsa a kan lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa kowace sallah. Da Allah ya wajabta salloli guda biyar ya sanya lokuta a waɗannan salloli tare da baiwa ɗan adam dukkan uzurin da ya kamace shi. Daga cikin uzurin da Allah ya baiwa ɗan adam sai ya sanya lokutan nan kashi uku, salloli kuma biyar. Aqimis salata طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار وزلفا من الليل وقنا طرفي النهار سافيا دمريتي زلفا من الليل فاد ورانا سيدما طرف نفركو نوني شنو صلى أصبح طرف نبي نوني أزهد الأسر زلف من الليل bayan faduwar rana magriba da isha wannan yana daga cikin rangwamen da Allah ta'ala yi wa bayinsa dangane da waɗannan salolin guda biyar ya yi su guda biyar ya sanya lokuta uku aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr nan ma lokaci uku ne duluku shamsi ghasaqil layl qur'anul fajr duluku shamsi karkatar rana azhar da al'asr ghasaqil layli faduwar rana magariba isha qur'anul fajr asuba waɗannan lokutan guda uku suna nuna kenan Allah ta'ala yayi rangwame wa bayinsa da ya haɗa salloli guda biyu a cikin lokaci ɗaya bisa larura. Shi sa mun yi da ku, sallan azahar, yamtad, lokacin sallan azahar, yamtad yana tafiya, sallan azahar ba ta zama ramuko ta fita a lokacin ta sai rana ta faɗi. Sallan azahar. Idan lokacin la'asar ya yi ma, to, sallar azahar ta shiga laruri ne ba ta fita a lokaci ba. Haka idan mutum zai yi sallar azahar da yamma ma zai yi ada'i ne ba ƙaba'i ba, ba ramako ba ne. Kawai ya rage me ya sa ya kawo ta wannan lokacin. Inda laruri ya zama ba shi da laifi, in ba laruri ya zama ya yi laifi, amma dai ba ta fita a lokacinta. Shi sa malaman fiqhu ya sa suka ƙaddara tsarki ga waɗansu masu uzuri, suka kuma yafe tsarki ga waɗansu masu uzuri, bisa la'akari da irin wannan lokacin. Mace idan jinin hailarta ya ɗauke, za ka ga malaman fiqhu suna cewa, idan tsakanin ɗaukewarsa da faɗuwar rana za a samu kimanin raka'a biyar, to za ta yi azahar da la'asar. idan tsakanin ɗaukewarsa da faɗuwar rana bai wuce a raka'a hudu ba, to za ta yi la'asar a zahar ta faɗi. Idan a halin tafiya ne, tsakanin ɗaukewarsa da faɗuwar rana za a san raka'a uku za ta yi a zahar da la'asar tun da bibbi ne. Idan ko bai wuce a samu raka'a biyu ba, to za ta yi la'asar ne a zahar ta faɗi. Duka ba komai ya jawo haka ba illa yadda suke da alaƙar lokaci. Haka magariba da isha suke da wannan alaƙar na lokaci. wannan yasa suke wa junansu kara idan an shiga matsi sai a jawo la'asar lokacin azhar ko a ɗauki azhar a kaita lokacin la'asar suna da wannan karar saboda lokacin haɗa lokaci suna da ishtiraki ishtirakin da suke da shi a wani lokaci wanda in kai azhar a wannan lokacin kayi daidai idan kai la'asar a wannan lokacin kayi daidai shine daidai lokacin da azahar take fita la'asar take shiga haka tsakanin magariba da isha ake da wannan karar wannan duka an mana ne don sauki a gare mu sannan tare da haka Allah ta'ala ya sanya lokutan masu yalwa masu faɗi wanda ilimin usulul fiqhi sun kakkasa wajibai gida-gida daga cikin labaraben da aka yi wa wajibai akwai akwai raba wajibi ta fiskar yalwa ko kunci sai ya kasu zuwa gida biyu wajibi wanda yake muwassa da wajibi wanda yake mudayyaq wajibi muwassa shine wajibin da yake da fadi me ma'anar fadin shine ya maimaitu a cikin lokacinsa duk abin da zai iya maimaituwa a cikin lokacinsa lokacinsa yana da fadi azahar za ka iya yin azahar kai sallama ka sake tashi kai azahar kai sallama ka sake tashi ma kai azahar kai sallama raka'a hudu sau nawa za ka yi a cikin lokacin azahar kafin a ce ya kare to duk lokacin da za ka iya maimaita aiki a cikinsa wannan lokaci ne mai yalwa duk lokutan salloli kuma haka ne babu sallar da ba za ta maimaita a lokacinta ba dan dama dama magariba ba sallar da ba za ta maimaita a lokacinta ba to wannan ma yana daga cikin saukin da Allah ta'ala yi wa bayinsa bayan Allah maɗaukakin sarki ya mana rangwame a katar lokutan sallan nan kuma an zaɓa mana lokutan da suka dace ba tare da an matsa mana ba kaga sallar asuba ba a ce ka tashi cikin dare kai ba sai lokacin da dab da kai ma bukata kamar ta tashe ka lokacin ne aka ce ka tashi kuma saboda alkhairi zai fara daga wannan lokacin in baka riski wannan lokacin ba to za ka yi asara da yawa a wuninka sai aka taimake ka aka sanya maka sallah a wannan lokacin hakan nan azhar hakan nan la'asar haka magariba haka isha duka lokutan idan ka bi su zaka samu cewa lokuta ne waɗanda ba a matse ka ba ba a takura ka ba ba a shiga rayuwarka ba duk rangwamen da ya kamata an yi wa bawa kuma aka sanya sallolin nan ƙwaya biyar kacal a cikin awa ashirin da hudu ƙwaya biyar waɗannan salloli ƙwaya biyar ɗin a cikin awa ashirin da hudu kowace aƙalla ka ce ka ba ta minti goma ka ba ta minti goma ka yi shi kai ka yi ka sanya shi average ka ba da minti goma in ya so wata ta da wata a ce asuba za ta yi tsawo ta ci minti sha biyar amma a ba ta ci ba za ta ci minti goman ba, la'asa ba ta ci goman ba, ka bai wa kowace minti goma, idan ka tattara su gaba ɗaya za, za, za minti hamsin kenan ba su ma'awa asubar ƙara mata biyar Eh, je ka ka nemi ka nemi ka ƙara biyu a zahar tunda an ce ta ɗanyi tsawo ko sa biyu a zahar je ka sa biyu wa magariba sa ɗaya wa isha ko ɗaya wa magariba biyu a isha ka raba awa gaba ɗaya cikin awa ishirin da hudu to duka wannan ka ce ba ma sauƙi ba to mecece takurar da take cikin sallah da har za ta sa bawa ya bar sallah bai yi ta ba har lokacin ta ya wuce. Wannan kuma shi ne wajibin da ake neman ka da shi na sallah a cikin awaka ishirin da hudu, ba a hana ka faka je ka aikinka na gwamnati ba, ba a hana ka je aikinka na awu na kasuwa ba, ba a hana ka ka je ka harkokinka na gini in kai magini ne, ko na leburanci in kai lebura ne, ko na ko na ko na nama in kai in kai in kai mahauci ne, ko na ko menene wanda yake ya halatta ai ko na kayan miya in kai mai kayan miya ne, ba a hana ka ba fa. kuma ba a tambaye ka awa nawa kai a wannan wajen ba kuma ba a caje ka dan mai kai awa biyar a kanti ba ba a tuhume ka akan wannan ba amma tare da haka dan adam abin tausayi wannan din ya matse shi amma Allah bai fasa ba yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yana nan akan bakarsa sallah akan mu'minai wajibi ne mai lokaci ya rage in mutum ya kiyaye wannan lokaci ya dace in bai kiyaye wani lokaci bai asara to idan shari'a ta matsa akan abin da ya shafi lokacin sallah to bai kamata bawa ya zargi shari'a ba an yi duk gatar da ya kamata a yi saboda a yi sallan nan akan lokaci a yi ta akan kari tsakani da Allah mutum da numfashinsa da hankalinsa da wayansa da lafiyarsa da damarsa amma ya yi kunnan uwar shegu da wannan sallar ba da wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a ba, ya batta bai yi ta ba. To, mutumin da aka ce bai yi sallah ba da gangan ta wuce, to ba a kansa muke karatu ba yau. Ba a kansa muke karatu ba yau, karatunsa ba mu iso ba, ya fi ƙarfinmu. Saboda ni ba na tare da malaman da suke ganin wadda ya bar sallah da gangan ya rama. Saboda ka yi sallah da gangan, ni ina tare da malaman da suke ganin wadda ya bar sallah da gangan ya tuba. Wadda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fice bai yi ta ba, to ya tuba kawai ya dawo musulunci. Idan ya tuba ya dawo musulunci, to shikenan. abin da ya faru a baya ya wuce yanzu sai a sake bude masa sabon shafi al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara hadisi ne ingantacce alƙawarin da muka ɗauka ya raba tsakaninmu da kafirai shine sallah wanda ya barta shi ma ya kafirta mutum da gangan ba da uzuri bai ki yin sallah saurayi ne a ce rabansa da ya sallah ya yi watanni ko ya shekara ko kuma sai ya ga dama yake shi ma bai san irin sallolin da ake binsa ba yana harkokinsa kawai na samartaka to wannan kawai ran da ya gama tsiyarsa sai ya tuba in ya tuba sai ya ɗauki musulunci daga farko amma zancen ya dawo ma ya ce wai zai zai zai zai rama bata taso ba wannan neman magana ne ma an riga an gama duk hanzarin da za a yi an sanya wa sallah lokaci tare da haka kuma a ce ka bacce da gangan kuma ka zo ka ce za ka yi wa mai sallar ya sa lokaci ya sa lokacin fara ta ya sa lokacin fitarta in dai har za da gangan za ka bari lokacin ya fice sannan ka zo ka ce za ka yi to wannan tsaurin ido ma kenan ai me amfanin a sa lokacin shigarta da lokacin fitarta in dai kowa zai abin da ya ga dama haka abin da ya fi dacewa da zahiri shine ne idan mutum da gangan ya bari lokacinta ya fita bai yi ba, to ba a bukatar da ya yi, ba a nemansa da ya yi, kawai ya riga da yayi laifi laifin da yin ba zai wanke shi ba kuma ta wuce wucewan da yin ba zai je aje ta gurbinta ba ku ji wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha wanda yayi wa sallah bacci ko ya manta ta to yayi ta idan ya tuna domin wannan lokacin da ya tana ɗin shine lokacinta. A nan in kun fahimci hikimar da ke cikin zancen shine, kenan wadda ya yi bacci ko ya manta, shari'a ta karɓi uzurinsa. A lokacin da ya tuna ko ya farka, ko lokacin ya fita, maza Allah ya ce lokacin da ya farka ɗin ko lokacin da ya tana ɗin shine lokacinta. To kaga kenan ba a halatta masa yi ba sai da sai da aka mayar masa wannan lokacin ya zama lokacinta. da izinin Ubangiji ta'ala, sannan aka halatta masa yi, fa inna zalika waqtuha lokacin da ya tuna ɗin lokacinta ne a wajen Allah, an karɓi uzurinsa. Lokacin da ya farka ɗin lokacinta ne a wajen Allah, an karɓi uzurinsa. To, wadda da gangan ne ya ƙiye yi shi kuma sai lokacin da ya ga dama, to, a shari'a babu lokacin da ya ga dama lokacinta ne, babu. Lokacin da ya ga dama ba lokacinta ba ne. To, kaga ko idan sai a lokacinta ne mutum ya yi, in bai yi ba in yana da uzuri sai shari'a ta buɗa masa lokacin ta masa kyautar lokacin sannan ta karɓa to wanda ya bari da gangan shari'a ba ta masa wannan alƙawarin ba da haka in yayi ba ta yi ba yana da hatsari sosai idan an zo ana maganar ramukon sallah da suwa ake, yawa ake ramukon sallah. Idan muka duba za mu ga a karatunmu da ya gabata wancan satin. Mun yi magana a kan wadda ya gaza sallah a tsaye, kuma zai iya a tsaye da dogaro ya yi, shi ne wajibinsa. wadda ya gaza sallah a tsaye da dogaro zai iya sallah a zaune ba dogaro wajibi ne haka wadda ya iya sallah a zaune da dogaro ya gaza sallah a zaune ba dogaro wajibi ne yayi a zaune da dogaro wadda ya gaza sallah a zaune da dogaro to yayi sallah a kwance ya samu yayi a hannun dama in ba haka ba yi a hannun hagu in ba haka ba ya ɗora gadon bayansa a ƙasa ya kalli sama ya yi in du ya cakuɗa waɗannan siffofin guda uku ya yi akan kowanne sallarsa ta yi amma dai ya yi sallah mutumin da yake kwance yake rigingine ba zai iya ko kwanciya ta hannun damansa ba ba zai iya ko kwanciya ta hannun hagu ɗinsa ba kuna tare da ni aka ce yayi sallah a haka yana rigingine yana kallon sama kenan ko aka ce yayi sallah a haka yanzu wani marar lafiya ne ya rage wanda ba zai yi sallah ba akwai shine ba wanda baya hankalinsa shine kawai ya rage wanda baya hankalinsa shine kawai ya rage kaga wanda baya hankalinsa kuma ya kasu kashi biyu ko dai ya zama fitar hankali ne irin na hauka, fitar hankali ne irin na hauka ko farfadiya, wannan yana fitar mutum yana cire mutum daga takalifi, lokacin da duk ya dawo hankalinsa sallar da ta wuce ta wuce ba zai rama ta ba. Ko kuma ya zama fitar hankali ne irin na zafin ciwo, wanda shi kuma fitar hankali irin na zafin ciwo yana, yana kama ne da bacci da babinsu ɗaya da bacci da suma irin waɗannan fitar hankali su kuma ko kuma fitar hankali na mayan magani duk wannan ma suna da alaƙa iri ɗaya da ta bacci to shi kuma wannan hukuncin su hukuncin mai bacci lokacin da duk ya farfado ya dawo hankalinsa to sai ya yi ta kuma in ya yi ta ba ramu ko bane shine lokacinta lokacin ta sai wa kuma ya rage. Wanda baya hankalinsa irin na farfadiya ko hauka babu shari'a a kansa, wanda baya hankalinsa irin na magani ko zafin ciwo hukuncin hukuncin mai bacci ko suma idan ya farka sai ya yi ta shine lokacin ta ba ramu ko bane to sai waye rage na'am na'am wanda ya sha giya ya fita a hankalinsa hukuncin sa hukuncin wanda ya ba sallah da gangan hukuncin sa hukuncin wanda ya fa sallah da gangan to ku duba wani abu har yanzu macen da jinin haila ya zo mata ba ta sallah ko tana cikin hankalinta tana cikin lafiyarta amma shari'a ta ce ba za ta yi sallah ba for some days idan idan kwana uku ne, kwana hudu, kwana shida, kwana bakwai, in kwana sha biyar ne ma haka za ta yi su ba ta sallah. Amma tun da tana cikin hankalinta, tana cikin lafiyarta, ba wani uzuri ba ne in banda zubar wannan abin da shari'a ta ce, dalilinsa ta bar sallah, ko mai zuba jinin nifasi, jinin haihuwa, da za ta yi kwana talatin arba'in yana zuba. Waɗannan kuma shari'a ta ce, ba za su sake sallah ba. Nana Aisha ta ce, Ya ma'aikin Allah, me yasa mai haila take rama azumi ba ta rama sallah? Koko shi ne ya ce, Shin ba kwa ganin mai haila tana rama azumi ba ta rama sallah? Suka ce haka ne ya ma'aikin Allah, sai ya ce, To wannan shi ne na kasar addininta. Me yasa aka ce ba za ta rama sallah ba? saboda lokacinta ya wuce ba bacci take ba ba mantawa ta yi ba eh ba bacci take ba mantawa ta yi ba hankalinta ne fita a jikinta ba lo amma lokacin sallah ya wuce to tunda shari'a ce ta hana ta yi to ba ta yi laifi ba amma tunda lokaci ya wuce to ba za ta rama ba a yin sallah bayan lokaci hmm. wallahi abin yana da hatsari wa alaikum assalam akwai waɗansu bayin Allah miskinai waɗanda a lokacin samartakarsu ba sa yin sallah saboda jahilci da rashin wayewa ta addini shine jahilci to ba sa yin sallah a wannan lokacin sai daga baya da suka dawo suka samu wayewa ta addini suka tuna sun yi kuskure a wacan rayuwar da suka yi sai suka yanke shawarar biyan sallolin da ba su yi ba a baya tare da cewa fa ba su san sallah nawa ne ba su yi ba ban san ta kwana nawa ne ko ta wata nawa ko ta shekara nawa ba. Illa iyaka kawai dai za su rungumi yin sallah kuma akan wani irin tsari, in asuba ta yi za a yi asuba kamar ta kwana biyar, kamar guda biyar haka, in azahar ta yi za a yi azahar kamar ta kwana biyar. Idan idan idan idan la'asar ta yi ma haka, in magariba ta yi ma haka, in isha ta yi ma haka, a sun gane ɗin ma wai yanzu amma har yanzu a fahimta su shine sallar ma ba za a rama ta ba sai a irin lokacinta wannan shine maganar da malam yake ya matsayin wayannan mutane matsayinsu shine kawai suna ta shan wahala ne ba bukata da Allah ya taimake su suka dawo sallah ai dama wadda akwai bambanci tsakanin kafiri wadda yake cikin kafirci zai shigo musulunci da wadda yake musulunci baya sallah akwai bambancin kafircin su me bambancin kafircin su shine lokacin lokacin tuba kafiri sai yayi kalmar shahada shi kuma wannan tuba ce ake bukatarsa da ita to mai yiwa lokacin da ya dawo ya gyara aikinsa ya tuba ya tsayar da sallah mai yiwa yayi taubatan naso ya yi kyakkyawar tuba ya dawo ya zama nagari to daga lokacin da ya seti ya zama nagari daga lokacin da littafinsa ma ya seti haka akwai yiwuwar in Allah ya karɓi tubarsa to ya yafe masa abin da ya bari a baya koko in daɗin ba tuba yayi ba kawai dawowa ya dawo yana yi wanda hakan nan ma tuba ce amma idan yana ganin bai nutsu ya mai da hankali akan akan yin tuba ba sai yanzu ne to yanzu sai ya ta tuba ya tuba wa Allah subhanahu wataala irin tubar da yake ganin cewa Allah ya yarda ya karba kuma ba tuba ya mutum ya tsaya akan kyakkyawan aiki ya daina mummunan aiki ba tuba ya wannan tuba ba shine kadai mutum ya ce astaghfirullah Allah na tuba shine ya tuba ba tuba shine mutum ya bar wa an yi turukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar aikin sakon ya bar kin yin sallah ya dawo yin sallah ya dawwama akan yin sallah ya daina fashi ya yi nadamar abin da ya yi a baya wannan shine ya tuba da haka aikin mutum shi yake nuna tubarsa to idan mutum ya kasance ya tuba wa Allah subhanahu wataala kuma aikinsa ya kyautatu ya gyaru faman taba wa amana wa amila amalan salihan wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan salihan ya aiki aiki na kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan Allah zai canza munanan ayyukan su koma kyawawa sai kwanakin da bai yi sallah ba Allah ya ga dama sai mai masa su kwanakin sallah shine yayi taubatan nasuha tubu ila Allah taubatan nasuha yayi taubatan nasuha wannan shine wajibin da yake kan bawa ba ya shagala da ramawa ba saboda malaman usulu suka ce ai mutum yana aiki ne yana bautawa Allah ne da umarnin da Allah ya bashi idan aka baka umarni yayi aspire baka yi aiki da umarnin ba to ba zai yiwu ka yi ba sai da umarni jadid sai da sabon umarni idan babu sabon umarni to shikenan wancan umarnin da aka baka kenan ka yi banza da shi ba ka yi ba yanzu tsakaninka da wanda ya baka umarni shine kawai tuba amma ba yi ba ba yi ba an fahimta ko wato babanka ne ya baka aiki ya baka lokacin da za ka yi wannan aiki sai lokacin ya yi baka yi ba misali zai fite ce ka wanke masa mashin ko ka wanke masa mota ya ce gobe da safe karfe bakwai ka wanke mun mota karfe bakwai ta yi baka wanke mota ba shi kuma ya seta zai fita karfe bakwai da rabi sai da zo zai fita bakwai da rabi sai ga baka wanke mota ba sai lokacin ka ɗauko tsumma da bokiti kace ba bari in wanke motar shin za ka yi laifi a wajensa ko ko ba za ka yi ba za ka yi laifi kaddara ya ɗauki motar ma ya tafi daga baya da ya dawo sai kace bari in wanke mota maiwa watakila ya gaya maka bakan magana ko ya zage ka sakamakon an sa maka lokaci baka yi amfani da lokacin da aka sa maka ba wucewar lokacin kawai sai ya zama laifi kuma mai yiwuwa da lokacin ya wuce sai a waye gari sakamakon ka bari lokacin ya wuce baya ma bukata ka taba masa mota wanda wannan kuma shine abin da zai faru zai ce kakka taba min mota zai ce maka ban bukata saboda me saboda ya sa maka lokaci lokacin ya wuce mu ma ƴan adam muke da wannan isar mu ma ‘yan adam muke jin haka cewa mun bai mutum lokaci mun isa da shi mun ba shi lokaci bai yi ba kuma da gangan dan tsaurin ido muke ganin cewa lokacin ya wuce ba ma bukatar ya mana ina ga ubangiji mahaliccinmu shi ne mai cikakken iko don haka irin wannan tuba ne ya kamata ya wajaba a kansu su tuba amma ba dancan a dawo ana ana rama salloli ba shakka malaman malikiya sun matsa sosai Allah ya musu rahama sun matsa sosai akan wannan bangaren saboda su a ganin su shine su suna riko da ihtiyatsi akwai wani abu da ake cewa ihtiyatsi taking precaution ka ka zo ka dauki wani dan wani dan mataki da kake ganin cewa to da babu dai gara ba dadi to bari dai na dauki ihtiyatsi bari dauki precaution watakila ya amfani baka da tabbas watakila ya amfani shirin ko ta kwana. da haka su malaman malikiya sun ɗauki wannan alhalin zance mai inganci babu ihtiyati a bautar Allah ka abin da ya tabbata shine ake abin da kake shakkarsa ko abin da kake ganin cewa ta iya yiwuwa yayi amfani ba a haka ba a haka wa Allah haka ba wani ne ya baka umarni ba idan ka bar sallah da gangan a lokacin da aka umarce ka lokacin da ka zo za ka yi din ba wani ne ya baka umarni na biyu ba ba umarni na biyu wancan umarni na farkon ne kuma ya wuce yanzu la budda an takuna ibadatuka bi amrin jadid babu wani umarni kuma da ya biyo baya na biyu to tunda ba umarni da ya biyo baya na biyu to ba za ka ce ba bari na yi wala Allah mai yiwa watakila ko za a tausaya mun a karɓa ko za a tausaya mun na karɓa man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun manzo Allah riga ya yake hukunci wanda ya aikin da ba umarnin mu an mai masa kayansa asara kawai zaka wahala kawai zaka sha ba umarni tunda ba umarni ba za a karɓa ba umarnin an yi an yi ne tun waccan ranar baka yi ba ya wuce ba wani sabon umarni kuma yanzu da aka ce man nama anis salati aw nasiyaha wanda ya wa sallah bacci ko ya manta ta wace sallah misali azhar yayi wa sallah azhar bacci ko ya manta ta shin idan azhar ta yi ana umartansa da yin sallah ko ba umartansa da yin sallah ana umartansa da yin sallah sai ya manta ta koye bacci sai ya ce fal yusalliha idza zakaraha ya sallace ta idan ya tuna ta da yace ya sallace ta idan wannan umarni ne ko ba umarni bane shin wannan umarnin wancan ne na da ko wani sabo ne wani sabo ne shine amrul jadid sabon umarni da haka mai bacci da mai mantuwa suna da amrul jadid suna da sabon umarni sai sa za su iya yi amma man taraka salata amdan wanda ya fi sallah da gangan to bai da sabon umarni shi kuma to ba zai ba ba zai ce ba to bari ni ma da in an zo mai yiwa wata kila ranar alkiyama babu manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya ba umarni an mayar masa jama'a ana fahimta to amma malaman malikiya Allah ya musu rahama sun yi ta kokari musamman idan ka je abinan al'imamu shadili wannan cikin al'imamu al'askari a cikin littafinsa askari ɗin wadda ya shahara da askari ɗin wato ya yi ta ƙoƙarin yana daga cikin fasali masu ɗan wahala ma a littafin fasalin ƙaza'ul fawa'id ramukan salolin da suka wuce wato sun matsa sosai da sosai akan ainihin wato yadda mutum zai ihtiyati wajen ramu sallolin da suka wuce masa wannan yasa har waɗansu mutane suke fahimtar cewa kawai idan mutum yana saurayinsa ya bar salloli na shekaru daga baya zo ya gane ya tuba to kawai zai yi ta me zai yi ta rama har su malaman malikiya kamar yadda zamu zo makaranta nan gaba wadda a rana zai wadda a rana ɗaya zai rama salloli nawa ne yake cewa nan gaba zai zo ya gaya mana eh falaita yun faritin ba eh wai wadda ya rama sallar sallar yawa wanda ya rana ya rama sallar kwana biyar a rana eh wanda ya rama sallar kwana biyar a rana ba mai sakaci bane to shine idan mutum ya fada irin wannan halin sai ya je samu malaman da da suka kware akan waɗannan littattafan sai ya je musu fatawa sai je tambaye su ya za a yi suke masa a to ai abin da za ka yi shine sai ka dinga rama kullun sallar kwana biyar kullun gari ya waye ka sallar kwana da asuba kai asubar kwana biyar da azhar kai azhar din kwana biyar su suke ɗora su kan irin wannan abu. Wala Allah kuma Allahu alam shine sun takaita ilimin su a wannan littattafan ne. Wannan kuma fahimta ce ta malikiya kuma sun gina ta ne akan kawai ihtiyati. Kuma ba a bauta Allah da ihtiyati. Ana bauta Allah ne da abin da ya tabbata. Abin da kake shakkarsa zai yi maka amfani ko ba zai maka amfani ba ka bauta Allah da shi. Shi yasa manzon sallama ya ce ya hana azumi ranar shakka. ya hana azumi ranar shakka ranar shakka ranar talatin ga watan sha'aban idan ishirin da tara ga watan sha'aban ba a ga wata ba saboda hadari ko saboda gajimare ko saboda wani yanayi ya hana ganin wata ba a gan shi ba washe gari a lissafa talatin kawai ba za a ce ba to karfa ta iya yiwa fa watan nan ya fito fa ga jimaran nan ne ya hana mu ganin sa kawai bari ai azumin wannan ranar saboda ta iya yiwa to duk wani ta iya yiwa ba a bauta Allah da shi shi sa ya hana azumi ranar shakka to haka ne in dai baka da dalilin da yace karama sallah to kan ma ka fara saboda duk irin wannan bautan ne ta iya yiwa ta iya yiwa a karba wala Allah ta iya yiwuwa a karɓa ranar alkiyama to ba a bauta Allah da ta iya yiwuwa ana bauta Allah ne kawai da abin da ya tabbata cewa yayi umarni yayi kira da a bauta masa da shi mu je mu gani faslun malam yace fasali yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawati yana wajaba arama ma fi zimmati abin da yake da ya rataya a wuya nan zimma in an ce zimma ana cewa wuya amma wuya kala biyu ne akwai wuya na hakika akwai wuya na ma'ana wuya na hakika shine wannan shine wuya wadda ya jona tsakanin kai da gangar jiki wannan shi ake cewa wuya na hakika na zahiri akwai wuya na ma'ana wuya na ma'ana kuma shine me eh nauyi nauyi abin da ya ɗoro a kai, amma dai kun fahimta, yawa, misali idan ka ce, ko bashinka, bashin da kake bin wane yana wuyana, bashinka da kake bin wane yana wuyana, me kake nufi wannan wuyan da mata suke sa sarƙa? Ba shi ba, to shi ne zimma. wannan wuyan na ma'ana shine zimma da haka yajibu qada'u ma fi zimmati yana wajaba a rama abin da ya rataya a wuya minas salawati na salloli wala yahillu at-tafriṭu fiha sakaci a ciki baya halatta yana wajaba rama abin da ya race a wuya na salloli wannan haka ne ba gargada a wannan karatu abin da ya race a wuya na salloli wajibi ne rama mai bacci idan ya farka to sallar da ta wuce masa yana bacci wajibi ne ya yi ta mai mantuwa idan ya tuna sallar da ya manta wajibi ne ya yi ta an fahimta yawwa sewa na sewa kuma me suma wadda aka yi masa allura ya tafi ta can aka yi masa operation har aka gama aka yi komai sannan can daga baya farfado bayan azahar ta wuce la'asar ta wuce sai cikin dare ya farfado, to hukuncinsa hukuncin mai bacci, shi ma zai yi su, amma dukka waɗannan muka ce ba ramako ba ne, wadda baya hankalinsa saboda farfadiya ko saboda hauka babu ma a kansa ta faɗi. Idan mace ce wacce ta yi sallar azahar, ba ta yi la'asar ba sai naƙuda ta kama ta, tana naƙuda, tana naƙuda. ba ta yi la'asar ɗin ba, sai naƙudar, ai, sai haifuwa ta zo mata kafin rana ta faɗi, ba ta yi la'asar ɗin ba, amma misali ƙarfe biyar da wani abu, sai haifuwa ta zo, sai ta haifu. La'asar ɗinta, jini kuma ya zo, ya za a yi, na, ta faɗi a kanta. ta faɗi nesa. Eh? Ta cikin lokaci har yanzu, domin ta haifu ƙarfe biyar da kwata da sauran la'asar ko ba sauran la'asar da saura. Inda a ce ƙarfe biyar da kwatan nan jinin ne ya ɗauke mata, ta gama nifasinta, ran nan ƙarfe biyar da kwata ce kawai jini sai ya ɗauke. za ta la'asar ko ba za ta yi ba to abin da ya abin da za ka yi na sallah saboda tafiyan uzuri shi ya faɗi saboda zuwan uzuri eh wa asqatal mudraka udhrun hasala la nawmu naw nisyanu naw'in ghafala duk abin da ka riska na ibada da tafiyan uzuri, to shi ne uzurin idan ya zo yake sarayar da shi. Inda a ce matan nan ba ta yi azahar ba tana cikin murtukun naƙuda, tabbas tana da laruri da za take da damar jinkirin azahar ɗinta har ta shiga la'asar. Saboda wa Allah tana jiran sauƙin abincin da naƙuda tana takan zo ne ta tafi. tana jira mai yiwa ta samu wani ɗan lokaci da za ta ji saukin abin sai ta tashi ta yi su gaba ɗaya ta yi jam'i ta jam'u ta akhir sai karfe biyar da kwata kuma kawai sai ta haihu to ba ta yi azahar ba ta yi la'asar ba to tun da karfe biyar da kwata azahar da la'asar duka suna nan lokacin su yana nan kamar da muka bayani tun farkon karatu to azahar da la'asar ɗin sun faɗi da a ce kuma jinin ne ya ɗauke mata ƙarfe biyar da kwata, tunda azahar ta yi tana jini, la'asar ta yi tana jini, sai biyar da kwata sai jini ya ɗauke tsaf gaba ɗaya. To, ai azahar da la'asar za ta rama, tunda jini ya ɗauke mata a lokacin da sallolin nan guda biyu suna nan. To, su za ta rama, to tunda ku su za ta rama in jini ya ɗauke, to su za su faɗi in jini ya zo. to waye bai rama sallah wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin wadda a kowace rana ya sallar kwana biyar falaisa bi mufritin ko falaisa bi mufarritin ba mai sakaci bane ba mai sakaci ba ne. Wai duk wanda zai iya a rana ya sallar kwana biyar ba mai sakaci. To kaga wannan karatun kawai yana yi ne da yana yi ne da waɗancan wa'annan nigogin da suka ƙi yin sallah. Ah, to in dai aka ce maka a rana ka rama sallar kwana biyar. Sallar kwana biyar a rana, to ta kwana nawa ka bari? kaga irin masu barin watannin nan da su ake aka ce kuma an kara mata kwana biyar in zaka iya rama ta kwana biyar a rana to baka yi zakaci ba kaga ana yi ne da irin su waɗannan mutanen da suka ƙi yin sallah lokacin da suke matasan su sai daga baya tukunna da hankali ya zo musu suka abin nan suka tuba wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu sai ya rama ta a bisa hali ko a bisa irin yadda ta kubuce masa, sai ya rama ta ala nahwi ma fatatu, a bisa irin yadda ta kubuce masa, waɗansu mai yiwa wannan wurin ne suke mummuna fahimta, sai su ɗauka abin da malam yake nufi shi ne ta asuba a rama ta da asuba, ta azahar alama ta da arama ta da azahar, wanda wannan kuskure ne ba haka malam yake nufi ba, ya faɗi abin da yake nufi a gaba. wannan magana da ya faɗa ba ta ƙunshi wani abin da ake bukatar ka tunani a kai ba, ya faɗa abin da yake nufi. Sai ya rama ta ala nahwi ma fatatu akan irin yadda ta kubuce masa, in kanat hadariyatan, qadaha hadariyatan. In ta kasance ta gida ce, ya rama ta ta gida. Ko da kuwa a halin tafiya yake. sallar da ta kubuce masa bayyin ba, ta azahar ce kuma lokacin yana gida ne, yanzu kuma ya tashi ramawa yana halin tafiya, ƙasaru yake to ba zai ce ba sai ya dawo gida sannan ya rama ta a'a, zai rama ta a can a halin tafiyar, amma in ya tashi rama ta zai rama ta ne ala na hawi ma fatatu akan irin yadda ta kubuce masa. da haka zai rama raka'a hudu shine idan ta gida ce qadaha ko sallaha qadariyatan sai ya rama ta akan ta gida ko da yana halin tafiya ne wa in kanat safariyatan qadaha safariyatan idan ku ta kasance ta tafiya ce to ya rama ta ta tafiya ko da a gida yake kenan wannan kai zaka dinga cikatawa wajen fassara in ta gida ce ya rama ta ta gida ko da a tafiya ne in ta tafiya ce ya rama ta ta tafiya ko da a gida ne ya yi tafiya ne sai bai yi sallar azahar ba ko bai sallar la'asar ba sai da ya dawo gida sai ya tuna muƙaddara cewa mantawa ya yi sai da ya dawo gida sai tuna au ashe fa bai yi la'asar ba yanzu ya dawo gida bayan magariba la'asar ta same shi tun yana Kano ko ta same shi tun yana Kaduna har lokacin ta ya fita yana kan hanya rana ta faɗi masa a can wajen wajen wajen wajen wajen shuwarin ya shigo nan da isha sai ya tuna au ashe ba bai yi la'asar ba to tun da rana ta riga ta faɗi yanzu ya tuna bai yi la'asar ba to la'asar ɗin ai ta tafiya ce to raka'a biyu zai yi ta sai ya yi ta safariyatan raka'a biyu sawa'un kana hina alqada'i fi hadarin aw safarin shikenan mala yace duk ɗaya ne duk ɗaya ne a lokacin da zai rama din fi hadarin a gida yake aw safarin ko a tafiya yake duk ɗaya ne kamar ya malam yake nufi da duk ɗaya ne wato idan a gida yake ya tashi zai rama in ta gida ce ya rama ta ta gidanta in ta tafiya ce ya rama ta ta tafiya idan a halin tafiya yake ya tashi zai rama in ta tafiya ce ya rama ta ta tafiyarta in ta gida ce ya rama ta ta gidanta wato dai halin da yake ciki din baya canza halin sallar والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر ما لا يتي والترتيب بين الحاضرتين جيرة tsakanin. halartattu guda biyu, wa baina yasiril fawa'iti da kuma kaɗan kuɓutattu ma'al hadira tare da ta lokaci wajibin wannan wajibi ne, ma'al zikir amma tare da tunawa. Jera tsakanin halartattu guda biyu, waina salloli ne halartattu guda biyu, yawwa, azahar da la'asar, kaka ce la'asar da azahar. azahar da la'asar haka ne jera abin da ake nufi da halartattu guda biyu shine azahar da la'asar kuma duk gini akan bayanin da na muku da farko saboda suna da karan lokaci to idan mutum bai yi azahar ba to ba zai yi la'asar ba ko da ku da la'asar din ne baya zuwa masallaci ya samu ana sallar la'asar bai yi azahar ba ya kabbara la'asar sai an idar da la'asar din sannan ya tashi ya ce zai yi azahar din bai yiwuwa sai ya jera su. Don haka, ɗan dama-dama ma ya yi kabbara da niyyar azahar ɗin ya bi masu la'asar ɗin, zai iya wannan, duk da a malikiya ba ba sai da wannan ba. To da malikiya dole a samu daidaituwan niyya tsakanin liman da mamu. Amma gaskiya abin da sunna ta karantar wajibi da ya rataya a wuyan mamu shine zai yi koyi da limaminsa ne kaɗai a aiki. innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi ayi koyi da shi koyi kuwa in ka ji an ce koyi da zahiri ake koyi ba a koyi da batini ba a tilasta wa mamu koyi da liman akan irin tasbihin da liman zai arku'u ba ko irin tasbihin da liman zai a sujuda ba ko irin tahiyyar da liman zai karanta ba a tilasta wa mamu koyi da liman aniya ba shi yasa ma a zamanin manzon Allah su salama Mu'adh dan Jabal sai ya je ya ja mutanen anguwar su sallar Isha bayan kuma yayi Isha a masallacin manzon Allah sallama zai zama kenan Mu'adh yana yin nafila su kuma suna yin farilla saboda ba a farilla biyu manzon sallama ya hana ko Mu'adh malami ne na fiqhu ya sani manzon Allah da kansa yace Mu'adh masanin fiqhu haka Mu'adh ba zai bar ba zai manzon Allah ya hana yin sallah biyu ta farilla shi kuma yayi ba yayi isha a wajensa yayi isha a angosu sai dai isha da yayi da manzo Allah sallama ita ce ta farillarsa wacce zai je ja mutanen anguwarsu kuma ita ce yana yin ta nafila ne su kuma sai su bi shi a matsayin isha kuma da sallama bai hana shi ba da suka kawo ƙara ma suka ce mu'azu yana zuwa wajenka yayi sallah ba za mu ga idansa ba sai dare ya tsala sannan mu tsayar da sahu sannan sai ya ɗauko mana dogon karatu ya karanta mana bakara a sallar isha manzo Allah sallama bai ce ba kai mu'azu me yasa sai kai sallah anan ka je can kana jin su sallah kan na ƙara jin haka bai faɗa haka ba sai ce mu'azu kai tunan ne kake so ka zama ba za ka ja musu wa shamsu wal da da halatte ka tisul gashiya ba kaga sai manzo sallama sai ya sai ya gyara masa kawai qira'ar amma bai hana shi wancan ba wannan ya nuna cewa kenan sabanin niyya tsakanin liman da mamu wannan ba matsala bace a shari'a sai dai wasu malaman ne suna ganin wajibi aikin ya zama iri ɗaya kar aikin ya bambanta mai magariba bi mai isha ko mai isha bi mai magariba wannan aikin ya bambanta ba zai ko mai azhar ya bi mai magariba kaga ba zai yiwu ba amma duk da haka malam Uthaymin naga a wani littafin sa yayi kokarin halatta hakan din ma to amma dai gaskiya bana tare da wannan fahimtar ta malam Uthaymin Allah ya masa rahama saboda in kace zaka ɗora mutane akai ma gaskiya rudani ne kawai amma mai azahar ya mai la'asar wannan wazi wannan kiliya ba matsala rakawai iri ɗaya ne karatun iri ɗaya ne ba rikici a ciki na nafila da farilla eh shine muka misali ma yanzu akai min misalin mu'adh dan jabal ai misalin haka ne nafila da farilla mai nafila mai farilla mai farilla mai nafila wannan ba ba aibu bane to kun ga jera tsakanin waɗannan salolin guda biyu wajibi to saboda haka mutum ya kwammace ya yi amma na agogon baya yi ko? Awo. A cin ɗazuna ga abu a wuri ɗaya. Na yi magana, na yi magana. A iya haka. Da haka jera tsakanin waɗannan sallolin guda biyu ne ko da kwa ta hanyar mutum ya yi kabbaran ne shi da niyyar azhar ya bi masu la'asar idan an idar sai ya yi la'asar ɗinsa wannan dai in yi haka ya jera amma wannan wajibi ne akwai hadisi mai rauni akan wannan akwai hadisi mai rauni akan wannan wanda wai manzon sallama ya sallaci azhar a ya sallaci la'asar sai bayan sun idar sai ya tuna cewa ashe ba su yi azhar ba sai suka yi azhar ɗin sai suka dawo suka sake yin la'asar amma wannan hadisi mai rauni ne to duk da hadisi mai rauni ne dai wannan shine abin da malamai suka yi tarayya akan sa kusan kusan mafi yawan malamai suka yi tarayya akai cewa za salloli ana jera su ne ba a ba ba ba a wargaza su to wannan tartibi na farko kenan jera tsakanin halattattu guda biyu sai kuma na biyu wa bayna yasiril fawaiti ma al hadira da kuma tsakanin yan kadan da suka kubuce tare da halartacciya halartacciya in an ce ‘yan kaɗan da suka kuɓuce, kamar a ce misali mutum bai yi azahar ba, bai yi la'asar ba, halartacciya wace ce, magariba, rana ta faɗi, yanzu halartacciya magariba, to kaɗan da suka kuɓuce azahar da la'asar, yanzu ga halartacciya magariba. To shi ne malam ya ce, to, wajibi ne jera tsakanin kaɗan da suka wuce da halartacciya, wato sai mutum ya yi azahar, ya yi la'asar, sannan ya magriba wajibun mala yace wannan shi ma wajibi ne ma'a zikri amma tare da tunawa wai da a ce mutum zai yi magribar bai tuna ba bai tuna azhar da la'asar din ba sai washe gari sai ya tuna azhar da la'asar din to sai ya yi su kawai inda lokacin da ya yi halartacciyar bai tuna ba to sai ya yi su kawai mala yace wal yasiru arba'u salawatin fa adina kaɗan ɗin salloli biyar salloli huɗu ne i ƙasa su ne kaɗan tunda ya ce maka yasirul fawaid da za ka yi tambaya inda bai faɗa ba sai ka ce to me ake nufi da kaɗan ɗin sai ce kaɗan ɗin sallah huɗu mutum ne bai yi asuba ba bai yi azahar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba sai isha ta yi kun ga sallar rana guda kenan da haka ya zo zai yi isha bai yi huɗun nan ba to waɗannan huɗun sai ya jero su sai ya ɗauko tun daga asuba ya jero su sanan sai ya isha. Wa man kanat alayhi arba'u salawatin fa aqalla wanda ya zama a kansa akwai salloli hudu yi kasa sallaha qabla al-hadira ya sallace su kafin ta ta, ta, lokacin kafin halartacciya wannan shine magana da muka yanzu wanda ya zama akwai sallah hudu a kansa tun daga asuba zuwa magariba fa aqalla i kasa azhar zuwa magariba ko la'asar da magariba kuma isha ta yi sallaha qabla al-hadira ya sallace su kafin halartacciyar walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta zai fice wa misali bai yi magariba ba bai yi isha ba sai asuba ta yi asubar ma gari ya waye sosai sannan ya zo zai wai malam ya ce ya yi sai ya yi magariba ya yi isha sannan ya yi asuba ko da rana za ta fito shi ne walau kharaja waqtuha ko da rana za ta fito na'am wa yajuzu al-qada'u fi kulli waqtin to ga karatu ramuko yana halatta a kowane lokaci da zaran mutum ya tuna ramuko a duk lokacin da ya tuna ramuko ko ya tashi yin ramuko to da kowane lokaci yana ramuko ba zancen rana tana hutowa ko rana tana tsakiya ko rana tana faduwa ba zancen lokacin da aka hana nafila ba zancen kawai koyaushe lokacin ramuko ne ba cikin dare ba rana ba zancen asuba ce kuma da rana ko kuma azahar ce kuma da daddare a'a koyaushe lokacin ramuko ne don haka ana rama asuba da kowane lokaci ba sai da asuba ba ana rama isha da kowane lokaci ba sai da isha ba a gaya wa mutanen cikin gari wannan saboda idan mutum ya tashi ramukon sallah to sai kawai ka wai da asuba ne zai rama ta asuba da azhar ya rama ta azhar da la'asar ya rama ta ta la'asar ba haka bane da kowane lokaci ana yin ramuko ina ce mutanen cikin gari ba ina nufin mutanen gidanku ko kuma mutanen garinku ba haka na saba ɗabi'ata mutanen cikin gari sune mutanen da basu damu da zuwa makaranta ba za su karatu ba ba sa karatu ko na garinku ko ba na garinku ba wanda suka mai da gari nan ne kawai wajen harkokin su ba zuwa wajen karatu ba wani ba sa ba sa harkoki kawai cikin gari suka sani kuma kowane gari akwai su ai akwai a garin kuma akwai a garin mu wala yatanaffalu man alayhi alqada'u wadda yake akwai ramuko a kansa baya yin nafila eh mana ai hadisi cewa ya ce hadisi kudus Allah ta'ala ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai bawa na bai kusace ni da abin da na fi so kamar abin da na farlanta masa ba don haka idan ka san so kake wai ka bauta wa Allah ka daɗaɗa wa Allah ka samu kusaci da Allah kai abin kirki a baka lada ka sauke wajibi ba abin da zaka yi dai kai wannan da haka akwai wajibi akan ka wake maganar nafila to ka sauke wajibi ba za ka daɗaɗa wa Allah ba dan kayi nafila akwai wajibi akan ka baka sauke ba kamar yadda baka ci da iyalanka ba ka je kana bajinta akan titi ba za ka daɗaɗa wa Allah ba sai ka sauke wajibin da ke kanka kamar yadda baka gama Ramadan ba ba za ka situ Shawwal ba ba za ka yi daraja a wajen Allah don ka siti shawal alhalin akwai Ramadan akan ka ba. Da haka kai ba abin da za ka yi wa Allah in dai kusaci kake so, ladan kake so, abin kirkin kake so, to ka sauke wajibin ka tukunna. Sannan sai a shiga maganar nafila. Malam yace wala yusalli duha wanda akwai ramuko akan sa ba zai sallar walaha ba, maimakon walahar ya ramuko. Wala qiyamar Ramadan ba zai yi qiyamar Ramadan ba, ashan ko tahajjud ya ramuko. wala yajuzu lahu illa shaf wal witr ba abin da yake halatta a gare sai shafa'i da wutri shafa'i da wutri saboda manzo sallama ya ce al witru haqqun faman lam yutri fa laysa minna wutri hakki ne wanda bai baya tare da mu manzo Allah ya tsananta akan wutri shi yasa malam ya ambace shi amma shafa'i ijtihadi ne na malikiya saboda su suna ganin cewa ai ba a wutri sai da shafa'i mun yi bayani akai kwanaki amma magana duka ta yi ƙarfi ne akan wutri ba akan shafa'i ba wal fajr sannan sai rakatul fajr saboda su kuma rakatul fajr saboda manzo Allah sallama bai taɓa barin su ba ko yana halin tafiya ko yana halin zaman gida kuma yace rakatul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha ko innan guda biyu da mutum zai da ketawan alfajir sun fi duniya da abin da yake cikin ta da haka ya kwadaitar akan ta sosai kuma ya rike ta sosai shi yasa malikiya suka ce mutum ko da ramu ko akansa zai iya kiyaye waɗannan zai iya yin su wal'idani da kuma idi guda biyu, idi guda biyu kuma Zasalma ya, ya, ya yi umarni mai ƙarfi akan fita idi wadda bai yi uzuri ba yace yara su fita manya su fita maza su fita mata su fita tsofi su fita mara hijabi ta ari hijabi masu haila ma su fita amarya ma ta fita da haka idi sai ya zama umarnin da aka yi zuwa masallacin idi umarni ne shabin ganin haka sai aka ce kai mai ramu ko ma ya fita wal khusuf da sallar khusuf sallar kistewar rana ko kistewar wata to wannan kuma saboda an shiga masifa rana ta ɗauki ba haske tuba ake zuwa ga Allah to wannan sallar mutum ko da da ramuko a kansa zai iya yin ta saboda sallah ce ta neman saboda kusufi wani hali ne da aka shiga na matsi da damuwa yanzu abin da za a shagala da shi shine tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to wai wanda akwai ramuko a kansa ma zai iya shagala da ainihin sallar kusufi wal istisqa da kuma sallar roƙon ruwa roƙon ruwa ma shi mun hali ne na matsi da aka shiga da tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallama ya ya ya ya ba da muhimmancin roƙon ruwa sosai don haka mai ramako idan ya shigar da roƙon ruwa wannan babu babu laifi amma duka waɗannan abubuwan dai duka ba su kai ga mai ramako ya shagala da ramako ba ba su kai ba saboda hadisin da muka ambata babu da aka ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in kun ga wannan nafi an an kore dukkan koma menene na aikin alkhairi ciki har waɗannan sallolin da malam ya lissafo duka ba su kai mutum ya sauke wajibin da yake kansa ba don haka su ɗin ma da yin su gwanda mutum ya shagala da sauke faralin da yake kansa wa yajuzu liman alaihimul qada'u yana halatta ga waɗanda suke da ramuko a kansu jama'a an yusallu jama'atan su yi ramukon su sallaci wannan ramukon a jama'a idan stawat salatuhum idan sallar su ta daidaita kowa bai yi azhar ba aka zo bayan sallar isha kowa bai yi azahar ba bai yi la'asar ba bai yi magariba ba bai yi isha ba to sai su haɗu su yi jam'i sai su tura mutum ɗaya ya ja su ai azahar ai sallama ai la'asar ai sallama ai magariba ai sallama sannan a zuwa isha saboda manzo Allah sallama a lokacin yakin ahzab ai lokacin da suka suka shagala ba su yi la'asar ba da aka zo za a yi sallar magariba manzo sallama sai da ya sallaci sai da ya ja su sallar la'asar tukunna suka yi la'asar suka sallame sannan suka yi magariba. Wa man nasiya adada ma alaihi wanda ya manta yawan abin da yake kansa min alqada'i na ramuko salla adadan la yabqa ma'ahu shakkun ya sallaci adadin da babu sauran shakka kuma yayi ta sallah har sai ya ji cewa yanzu kan kai yana ganin gaskiya ya rama ya biya to wannan akan wancan zancen da muka yi ta yi kenan a baya Allahu a'lam abinda muka dade Allah ba mu ladan ku kuskure Allah ya fi wa sallallahu wa sallim al nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to okay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبعه يتي dangane da bashi akwai waɗansu wadda ɗan ‘ya'yansu suna makaranta bashi ya tare da yawa sai su cire su daga wannan makaranta sai su kai su wata makaranta me matsayin wannan bashin ku to bashi ne sunansa bashi dai bashi ne ba an karantar da su ba an karantar da su kuma akan sharaɗin akan sharaɗin da aka yi da shi don haka bashi ne a wuyansa idan hukumar makaranta ta yafe masa shi kenan in ba ta yafe masa ba kuma bashi ne da ya rataye a wuyansa kamar yadda sauran bashi suke haka wannan bashin ma yake har sai ya biya Allahu ala To marar lafiya ya danganta da irin yanayin jinyarsa wajen alwala ko taimama. Idan gabansa za su iya ɗaukan alwala, to alwala shine wajibi, ba a komawa taimama sai idan alwala ta gagara. ka fahimta falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah ta'ala ya shar'anta taimama ne bisa sharaɗin rashin samun ruwa rashin samun ruwa hakika ko hukunci a hakika ba ruwan ko kuma a hukunci ga ruwan amma jinya ta hana amfani da shi to idan mara lafiya yana da ikon amfani da ruwa ko da kuwa shi ɗin ba zai iya alwala da kansa ba sai dai a masa to wajibin da yake kansa shine yayi alwala a masa alwalar ba taimama ba in an masa taimama ba ta yi ba saboda ga ruwa akwai ikon amfani da shi idan kuma ba shi da ikon amfani da ruwa ko shi da kansa ko ko ba zai yi a shafa masa a jikinsa ba zai ƙara jinyar ko zai hana jinyar warkewa to wannan kuma sai a koma taimama in zai iya yin taimama da kansa ya yi in ba zai iya da kansa ba a shafa masa a masa taimama ya danganta da irin ikon da mutum yake da shi na kurkurar baki da shakar hanci dukkaninsu idan idan yana da halin da zai yi sai ya yi in ba shi da halin da zai yi sai a sa ruwa a wajen kawai a goga a wuce saboda ai kasa kurkura baki da shekar hanci ba zai sare yadda alwala ba gaba ɗayanta saboda kurkura baki da shekar hanci in ka duba farillan alwala ma ba sa cikin su a malikiya kuma ko a wata mazhabar din ma zaka samu baki da hancin wani wani yanki ne na fiska don haka farillan sun fi yawa so sun yi rinjaye tunda sun yi rinjaye gwargwaron abin da ya samu shi za a yi la yukallifu nafsan illa wusaha to sakamakon ba mu yi ƙarin haske ba dangane da maganar da muka karanta a baya wata malam ya kawo cewa salloli kaɗan wajibi ne a haɗa su da sallah halattacciya ya ce kaɗan ɗin kuma shine sallah hudu abin da malam yake nufi shine dan salloli sun kai biyar to ba ba wajibi ne sai an jera su da halattacciya ba yanzu magana da kake jiya ne bai yi isha ba bai tuna wannan ishar ba sai yau a sallar isha sai ya tuna in ka in ka duba wannan ishar jiyan idan ka dube ta zaka samu tsakanin tsakaninta in ka irga ta da asuba biyu azhar uku la'asar hudu magariba biyar yanzu isha kaga yanzu ba za a ce sai kayo sai ka rusa waɗannan ka ɗauko daga ishar jiya ka jero su ba saboda adadin yayi yayi yawa abin da ke tsakani dan haka da zai ci gaba da isharsa a halin da yake ciki yanzu in ya idar da isharsa yanzu sai ya rama ishar jiya eh na ina jin lokacin da muka yi magana akan farillan alwala mai yawa mun yi magana akan yanayin shafar kai har muka yi tambihi akan masu shafar kai da yatsu da yatsu wasu za ga za su yi shafar kai sai yatsun kawai suke dasawa a tsakiyan kan sai kawai su tura su su dawo da su ko mata ma kaga dan kwali sai a rike dan kwalin da sauran yatsun sai a sa yatsu bi kawai na tsakiya kawai sai a ja sai a dawo da su wannan a wajen jumhurin malamai ba shafar kai bane ne amma imamu shafi'i a wajensa shafar kai ne saboda shi imamu shafi'i yana ganin cewa ko da yatsa mutum ya lakaci kansa ya shafa kansa saboda mujarradul masi wamsahu bi ru'usikum Allah ya ce sannan wannan shafan kuma duk abin da mutum yayi da da yatsa zai shafi kansa za a ce ya shafi kansa dan haka mujarradul masi duk abin da za a kira shi shafa to ya wadatar a shafar kai a wajen a wajen imamu shafi'i amma zance mai inganci a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi da kuwa ilimin usul ayyukansa sun kasu kashi-kashi daga cikin irin ayyukansa akwai aikin da zai dan bayanin farali dan bayanin wajibi don haka shafar kai a cikin alkur'ani wajibi ne shafar kai a sal'a wala nake faɗi Allah yake wamsahu bi ru'usikum shafar kai farilla ne sai aka ga manzon Allah sallama in zai shafa kansa hannayensa biyu yake jikawa ya dafa kansa da su gaba ɗaya tafukan hannayensa ya shafa kansa da su ya fara tun daga matsalar gashinsa ta goshi har zuwa ƙeyarsa sannan ya dawo da su haka aka ga yanayi ya rungumi kan gaba ɗaya ya shafa shi wannan shine abin da aka ga yanayi kuma ba a ga yayi wani shafan kai ba wannan ba to tunda Allah ya umarni da shafar kai kuma aka ga yadda manzo Allah yake shafar kai to wannan aikin nasa yana bayanin farillar da Allah yake kira ne akai don haka yadda yayin nan shine sharhin farillar idan mutum yayi abin da ba haka ba to bai soke farali ba Allahu a'lam. na salam mun yi magana a kai ai ban san kana ina ba wanda yake da larurin da ba zai yi wa alwala ya taimama ba mun yi magana har muka kawo sabanin malikiya malaman malikiya akan wannan ƙarshe muka rinjayar da cewa babu sallah a kansa ta faɗi tunda ba a sallah sai da alwala ko taimama kuma ba shi da ikon ko ɗaya idan sallah kuma lokacin ta ya wuce faɗuwa take yi haka in har lokacin ta ya fita bai samu yayi ba to ta faɗi kamar yadda ta faɗi akan mai haila ya samu uzurin da ba hali yayi sallah kuma lokacin ta ya wuce shikenan ta faɗi sallallahu alaihi wasallam na to ba kun ji abin da yake faruwa a cikin garin ba wai manzo Allah sallama yana shiga ruwan farko na damana na damana ya dake shi wallahi ban sani ba ban sani ba ban taba ji ba karatu kuma da yawa Allahu alam wa alaikumus salam Na'am. Mutum ya samu isha wai raka'a biyu, sauran wanda suka zo ba su samu ba za su iya binsa, amsa shi ne za su iya binsa. In ya biyun sai sallame sun wasu su cika sai su ciko abin da ya rage. Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.